إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله بمجرد رؤية هلال ذي الهجة تبدأ أيام ذات أهمية دينية وقيمة عظيمة وهي عشر ذو الهجة حيث يتهيأ المسلمون بأفضل الأعمال لانتثار الشهر والفوز والفوز بما وعد الله به من مغفرة ورفع الدرجات فبه تكثر العبادات والتوبة عن الذنوب ويزيد المسلمون من الأعمال الصالحة والطاعات عباد الله فبظهور هلال ذي الهجة تبدأ الليالي العشر التي تسبق الحج وهو ركن من أركان الإسلام الخمس ففيه مناسك الحج الذي يعقبه عيد الأضحى المبارك وهو الثاني وهو ثاني أعياد المسلمين ففيها ففيها يشعر المسلمون بمشاعر الإيمانية عظيمة تدفعهم العبادات والطاعات ومحاسن الأخلاق أكثر من أي وقت أخرى في الأمر عباد الله وقد ذكر الله تعالى فضل العشر من ذي الهجة في محكمه في محكم كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليالي العشر للدلالة على عظمتها وقيمتها الجليلة فيكسر المسلم من الصلاة وقراءة القرآن والصدقات والأعمال الصالحة بأنواعها ابتغاء لمرض ابتغاء لمرضات الله تعالى يقول الله تعالى في سورة الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن أيام المعلومات هي الأيام العشر الأوائل من ذي الهجة عباد الله من فضل هذا من فضل العشر الأوائل في دين الحنيف الكثير ثبت في القرآن والسنة مما يظهر فضل العشر الأوائل عشر الأوائل من هذه الشهر المبارك ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام الأمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وقال أيضا ما من أمل أزكى عند الله ولا أعظم أجر من خير يعمله في عشر الأضحى والعشر الأوائل من ذي الهجة من أعظم الأوقات الذي فضله الله تعالى وميزها بفلائل وميزها بفضائل ولهذا يسعى المسلمون فيها بأفضل الأعمال تقربا من الله تعالى تقربا إلى الله تعالى وطمعا من المغفرة وزيادة الحسنات لنيل بأعلى مراتب الجنة عباد الله مما يستحب على كل مسلم ومسلمة أن يكثر من هذه الأيام بما يقربه إلى الله تعالى مثل كثرة الصيام فيها وكثرة قراءة القرآن والدعاء الاكثار من التهليل والتكبير والاستغفار والسرقة والهبة وتزودوا عباد الله فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala muna yaba masa muna godiya gare shi muna neman tanyonsa da kuma agajinsa wanda Allah ya shirya shine shirye ya yan uwa hakanan wanda ya bata ba za a samu mai shiri da zai shiri da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne jakadansa ne ya zo wa duniya da alkhairin da babu kamarsa ya zo da alkur'ani da musulunci gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda ya saba masa ya halaka bayan nan ya yan uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala Allah ya fara wannan wasici da kansa a Qur'ani da yake cewa na yi wasici gare ku ga waɗanda su gabace ku cikin ahalar kitab akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah mai girma da buwaya bayan nan ya'yan uwa dukkan musulmi ya san cewa Allah ya mana arziki da ni'ima da sonmu da alkhairi da ya ja rayuwarmu ta kawo wannan kwanuka da muke ciki wanda ake ce musu kwanaki goma na farkon watan zulhijja a yau mana uku ne ga shi wannan wata mana uku ga zulhijja hijira yau na da shekara 1446 hudubar mata yau a wannan masallaci na umina hawa'u da ke wannan unguwa ta bago bayan makarantar yan mata ta doma a nan fadar jihar gombe za ta yi magana game da waɗannan kwanuka tunda har an fara ɗaukan lissafi a cikinsu to amma abin da suka ragu a cikin suna da yawa tunda har yanzu nan ko rabin kwanakin ba a ci ba abin da ke gare mu mu ji irin abin da nasi ya tabbatar da yadda magabata suka fuskanci irin waɗannan munasabat dukkan wani al'amari wanda yake da lokaci ya ‘yan uwari ba ta sa ake yi ba a yin sakaci game da shi don shi lokacin nan Allah ne kadai ya san lokacin da ya ɗeba kowa a duniya idan dama ta zo ka yi sakaci rashin amfani da ita to akwai yiwuwar idan ta fice ba lallai ta dawo da same ka da rayuwarka ki yasa dukkan wata munasaba wanda ƙur'ani ko suna ta tabbatar da falalarta to magabata ba sa wasa da shi suna yin iya iya wasu ne kafin wannan lokaci ya wuce da in ya wuce dawowarsa kuma sai Allah ne kadai ya sani ya ƴan uwa ga mu a cikin waɗannan kwanuka masu albarka goma na farkon watan zulhijja dama malamai suna cewa waɗannan goma goma guda biyu nassi ya tabbatar da falalarsu da kuma yadda magabata suka fuskance su wajen ƙara azma wajen ayyukan alkhairi da goma ƙarshen ramadan da kuma goma farkon watan zulhijja waɗannan goma goma guda biyu babu da kamar su a kwanukan shekara gaba ɗaya waccan goma ta ƙarshen ramadan a ita goman nan Allah ya ƙaddara kasancewar daren lailatul qadr wanda Allah ta'ala ke ce shi wannan dare ya fi alkhairi kan dararen watanni dubu kamar da ƙur'ani ya bada labari a wannan kwanuka guda goma da muke cikinsu yanzu a su kuma Allah ya ƙaddara yinin arfa a cikinsa wanda shi ne yini mafi alkhairi a diyinin duniya gaba ɗaya yasa shekul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama ake tambaye sa game da falala ta goma ƙarshen ramadan da goma farkon zulhijja waɗanne kwanuka ne suka fi falala tsakanin waɗannan guda biyu ɗin sai yake cewa idan magana ake ta darare daga faɗuwan rana zuwa ketawan alfijir to babu kamar goma ƙarshen ramadan in dai dare ne yasa a waɗancan kwanuka na ramadan ake son a raya darara domin a wannan kwanuka goma ake dace da daidaitun ƙasar ya ce kuma in yin nai ne daga ketawan alfijir zuwa faɗuwan rana babu yinnai da suka kai goma farkon zulhijji alkhairi a gun Allah waɗannan kwanukan da muke cikin su a yanzu domin a su waɗannan kwanuka Allah ya kaddara yinin da ake yin arfa a ciki shine yinin tara ga shi wannan wata mai albarka saruka ya ƴan uwa babu shakka na san ƴan uwa musulmi sun yi ta kokari iya iya wasu a ƙarshen Ramadan domin dacewa da alkhairi da albarkoki to ga wata damar ta zo wanda ya zo haka muna cikinta daga farkon wannan wata har zuwa kwanaki goma wanda yake tikewa a ranar idin layya to babu wani yinnai da suka fi waɗannan yinnai alkhairi a shekara gaba ɗaya kada mu sake kada mu shantake kada mu yadda shaidan ya rinjaye mu ba mu ribaci abin da za mu ribata a wannan kwanuka masu albarka ba mu sani ya bayin Allah daga zarar cewa watan zulhijja ya tsaya daga zarar an tabbatar da yau ɗaya ga zulhijja to shi kenan an shiga wa'ansu yana ne masu tarun albarka wanda ya kamata kowane musulmi ya kula da mahimmancinsu da kuma alkairansu da albarkokinsu da ƙimarsu su ne waɗannan kwanuka da muke cikinsu guda goma na farkon zulhijja yayin da ake so musulmi ya dinga tanajin lokaci kada ya da lokutan su dinga zurarewa a banza ya dinga ƙoƙarin ayyuka na alkhairai wanda za su yi ƙoƙarin kwaɗaitar da shi game da irin farala da alkhairai da suka tabbata a wannan kwanuka kamar yadda ƙur'ani da hadisan manzon Allah suka tabbatar da kuma dacewa da abin da Allah ya alƙawaranta na gafara da ɗaga darajoji ga dukkan musulmi da ya ƙoƙarin aikata alkhairi a waɗannan kwanuka masu albarka bayan Allah mu sani cewa a waɗannan kwanuka goma da muke cikinsu yanzu ana so ka yawaita aikin ibada ka yawaita dama duk musulmi iya aikin ibada na wajibi da na nawafil to amma a wannan kwanukan ana so ka ƙara azma ka ƙara yawaita ayyukan alkhairi sannan ka ƙara tuba zuwa ga Allah daga zunubai da kake aikatawa a fili ko a boye ko musulmi su ƙara azama da guziri wajen ayyuka na alkhairi da ayyuka na da'a ga Allah ga da'a ga manzon sallallahu alaihi wasallama bayan Allah masu albarka mu sani cewa daga bayyanar waɗannan kwaluka daga bayyanar wannan wata na Zulhijja to tabda alayari al'ashr to waɗannan kwaluka kwaluka guda goma sun fara kenan daga ran da aka ce an ga wata to an shige su wanda waɗannan kwaluka suna nan a cikin su ake gabatar da mafi yawa daga cikin ayyukan hajji wanda ɗaya daga cikin rukunin musulunci na biyar daga cikin arkanul islam alhams a waɗannan kwanuka ake tsayar da ayyuka na haji wanda ƙarshensu iya tikiya ga goma ga watan wanda ake yin idi na adha wanda yake da yawan albarka shi ne ɗaya daga cikin idi duka guda biyu wanda musulunci shar'antawa ‘ya'yansa musani ‘ya'yan uwa ana so musulmi ya dinga ɗamfaruwa da kama kama ta masu imani a waɗannan kwanuka masu albarka musuffantu da siffata masu imani mu yi ƙoƙarin a tinkarar waɗannan kwanuka da yawan alkhairi da ɗa'a sannan mu dinga kokarin sabunta halayyar mu mu dinga yi wa kanmu kanmu kanmu da kanmu sabis na halayya mu zamto halayyar mu tana ƙara kyau muna ƙara ainihin zaman mutanen kirki a gun Allah sannan kuma a gun mutane mi sani ya bayin Allah ai a waɗannan kwanuka masu albarka babu kamar su a kwanakin da suka rage na shekara gaba ɗaya mu sani ya bayin Allah masu albarka Allah da kansa yake bayani game da goma da take kasancewa a farkon wannan wata mai albarka wanda har rantsuwa yayi a cikin alƙur'aninsa mai girma da yake cewa bismillahir rahmanir rahim wal fajr Allah iya rantsuwa da alfijir sannan wa layalin ashir Allah iya rantsuwa da waɗannan kwanuka guda goma ko yana ne guda goma sai malamai suke cewa waɗannan kwanuka guda goma da Allah ke rantsuwa da su mafi yawan malamai sun ce waɗannan kwanuka ne guda goma da muke cikinsu akwai kwanukan farkon zulhijja tunda har Allah ya rantsi da su saɓanin waɗansunsu to akwai alkhairi da Allah ya ɓoye ƙarƙashinsu bayan Allah masu albarka malamai suna cewa kula da girman waɗannan kwanaki da ƙimarsu a gun Allah yana da kyau musulmai mu ƙara dagewa mu ƙara azma wajen yawaita salloli na nafilfili bayan na farilla sannan da yawan karanta alƙur'ani mai girma da yawan sadakoki na alkhairi ‘yan uwa miskinai marayu da sauran gajiyayyu marasa ƙarfi a dinga yaɗa sadakoki da kyaututtuka a wannan kwanuka wal a'malu salihah bi anwa'iha mu dinga yawaita ayyukan alkhairi da nau'o'inta yasa aikin alkhairin ba ɗaya bane ba biyu bane ba uku bane ayyukan alkhairi a musulunci ba sa kirguwa ul kullun ya'malu ala shakilati kowa ya je ya aiki bisa damar da Allah ta'ala ya bashi ibtigha'an limardati illa amma duk mai aiki sallace karatun qur'anin ne sadaka ce nafilfilin ne sada zumunci ne gano mara lafiya ne ziyartar marayu ne da taimaka musu siffantuwa da halayya na kwarai ne to duk abin da za ka yi to a zuciyarka ka sa kana neman yardar Allah wajen wannan aiki shi ne abin da aka dunkule yake kiransa da ikilasi yin abun kai don Allah don kuma neman dace daga Allah bayan Allah mu sani a suratul hajj shi ma Allah ta'ala ya yi ƙara bayani game da waɗannan kwanuka da muke ciki liye shadu manafi alahu Allah ce domin su halarci alkairai da na alkairai da na yanka musu alkairansu da na ɗeba musu sannan su dinga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan kwanuka sanannu su ne ayyam al-ma'alumat waɗannan kwanuka guda goma na farkon zulhijja sai Allah ce alama razaqahu sai aiki kan abin da na arzuta shi da na arzuta su da shi min bahimatil an'am da cikin daga cikin dabbobi na ni'ima Allah iya magana ne kan layya ko hadaya dukkan wani wanda Allah ya horewa to yi amfani da dabbobin ni'ima wajen neman yardar Allah kamar yadda ya tsara yin layya da kuma hadaya ga wanda suka samu damar aikin haji sai Allah ke cefa kulu minha idan kun yanka layyar ku ku ci daga cikinta sannan wa'adimul ba'is al-faqir ku ciyar da talakawa mabukata wanda suke cin wani hali na na wahalan rayuwa ku dauna mallai ku taimake su ku basu malamai suna cewa waɗannan kwanuka da Allah ta'ala ya kira su da ayyam al-ma'lumat malamai sun ittibaqin cewa waɗannan kwanuka ne guda goma na farkon watan zulhijja bayan Allah mu sani cewa waɗannan kwanuka masu albarka a addinin mu na musulunci ana so a kwadaitu wajen ƙara azma da yawaita ayyuka na alkhairi an samu farallarsu ta tabbata a ƙur'ani da sunna daga cikin abin da yake bayyana farallar waɗannan kwanuka akwai abin da aka rawaito daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al'amalu salih fiha ahabba ila Allah bawo an su kwanuka wanda ayyuka na alkhairi suka fi soyuwa a gun Allah ma'ana Allah ya fi kaunar waɗannan ayyuka a waɗannan lokuta min hadhihi al-ayyam game da mutum ya aikata alkhairi a wannan kwanuka duk wa'ansu kwanuka na tsawon shekarar nan wanda muna da kwanaki 360 a cikinta ko abin da ya kama da haka to babu wa'ansu lokuta da Allah yake mara balale da aikin kowane musulmi kamar aikin da za ka yi a waɗannan kwanuka guda goma haka annabi rahama ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ke sahabbai suka ce manzo Allah har jihadi har mutum ya tafi fagen daga wanda ake yaƙi tsakanin musulunci da kafirci ko ka dawo ko ba ka dawo ba har shi ma bai kai aikin alkhairi da ake a wannan kwanukan guda goma ba sai maza nake ce walil jihadu fi sabilillah har jihadin ma har ka fita jihadin ma bai kai wannan ba sai yake cewa sai dai mutumin da ya fita jihadi dan Allah ya fita da ransa da dukiyarsa da abin hawansa sannan bai da komai zuwa gidansa ba da ran nasa da dukiyar tasa duk sun tafi a wajen wannan yaki to shine za a kwatanta aikinsa da aikin da zaka yi a wannan wata a wannan kwanuka masu albarka kaga mu al'ummar manzon Allah sai mu yi wa Allah godiya mu kare masa dan domin alkhairin da za a samu a fagen fama lokacin da ake jihadi da yaki da balahira to kai yanzu kana kwance kana zaune a gidanka Allah zai baka wani alkhairi kana zaune a gidanka kana zaune a garinku kana zaune a masallacinka Allah zai lullube ka da wannan alkhairin wanda da sai an saba takobi da makami an tafi ana gumurin tsakanin musulunci da kafirci sannan a samu kwatankwacin wannan ladan fayalaha min fadla ya girman wannan fadla da daraja bayan Allah mu kare wa Allah godiya da ya sanya mu al'umma ce da Allah ya je dinga jefa mana bonus a cikin rayuwar mu ta shekara ga azumin ramadan kwana kwanan da muka bar shi da irin fallar da ke cikin sa iya wucewa akai sita shawwal iya zuwa ga al-muharram yanzu yanzu wannan watan zulhijja ana gama zulhijja ga al-muharram shi ma akwai tasu'a da ashiru a cikin sa ba a tafiya kadan sai Allah ya jeho mana wani alkhairi mu cefe shi mu yi amfani da shi domin ne kuntum khaira umma ukhrijal lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah ya ce mu ne mafi alkhairin al'ummatai da Allah ya fitar a bayan ƙasa gaba ɗaya tun daga annabi Adam har zuwa kan wannan al'umma mu ne na ƙarshe ko mu ne na farko a lahira haka manzon Allah ya ce humul akhirun al awwalun yawm al qiyamah mu ne ƙarshen zuwa amma ko mu ne na gaba gaba al qiyamah amma sai min bi manzon Allah min bi Allah mun masa da'a bayan Allah mu sani cewa ayyuka na alkhairi a wannan kwanuka to daidai suke har ma sun fi fita jihadi da ake wajen daga addinin Allah haka manzon Allah ya tabbatar sallallahu alaihi wasallam ka yawaita nafil fili ka yawaita karatun alqur'ani ka yawaita sadaka da sada zumunci ka kame harshenka daga cutar da kowa ka kame hannunka daga cutar da kowa banda yawan zagi banda gulma banda minafinci banda hassada banda gaba duk a kori waɗannan ɗabi'un munana mazamto bayin Allah ƴan uwan juna wa kunu ibadallahi yakiwana mazama ukuwa islamiyya ta hada mu gaba daya duk wanda ya gani dan uwanka ya mara baka ji murnar ganin sa ka sakar masa fiska ka sakar masa zuciya abinda zaka faɗa masa a baki daidai da abin da ke zuciyarka wannan shine rayuwar musulunci kuma ita ce rayuwa irin ta sahabbai ita ce rayuwa mai daɗi ita ce rayuwar da Allah yake so mu yi irinta amma kada mu sake mu kwaikwayi yahudawa wajen yawan gaba da juna da yawan zub da jini da yawan kaza da kaza da kaza da shari wannan ba aikin mu bane wannan ba ɗabi'ar mu bace mazama bayin Allah masoya junan gaske irin yadda sahabbai suka rayu wajen ƙaunar juna da yaɗa wa juna alkhairi bayan Allah mu sani akwai wani hadisi da shi ma ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ma min amalin azka inda Allah babu wani aiki da yafi tsarka ko agun Allah wala a'zama ajra ba wani aiki da yafi girman lada agun Allah min khairin ya amalahu fi ashril adha kamar da aikin da mutum zai aikata shi a waɗannan kwanuka guda goma da farkon Zulhijja aikin da yafi soyuwa agun Allah aikin da ya fi girman lada aikin da ya fi tsarki kuma agun Allah ka aikata duk abin da Allah ya hore ma na alkhairi a waɗannan kwanuka domin ka ribaci wannan alkhairi da hadisan manzon Allah suke bayyana mana bayan Allah masu albarka mu sani cewa waɗannan kwanuka guda goma na farkon Zulhijja su ne mafi girman lokuta wanda Allah ta'ala ya sanya musu falala ya keɓance su da ayyuka masu alkhairi fiye da waɗansu Allah so musulmai mu dinga aiki sosai domin cimma samun alkhairin wannan fada'il wajen ayyuka na alkhairi ayyukan da za su kusanta mu zuwa ga Allah ta'ala da kuma ɗama'an min al-maghfira ba dinga kwaɗayin neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu yi ƙoƙarin yawaita ayyuka na alkhairi ziyadatul hasanat linaili bi a'la maratibil janna don mu yi ƙoƙarin dace da neman samun alkhairin samun aljanna madaukakiya Allah ya samu na da rabo a ciki bayan Allah masu albarka mu sani cewa an kwaɗaitar ko ana kwaɗaitar da dukkan musulmi namiji da musulma mace an yakthura min hadhihi al-ayyam mu yawaita mu ƙara mu yawaita a waɗannan kwanuka goma da muke ciki bima yuqarribuna ila Allah ta'ala akan abin da zai kusanta mu zuwa ga Allah mu yawaita ya bayin Allah kana yi ina yi ito mu ƙara tunda wani lokaci ne mai wucewa kwana goma aka ce yanzu mun ci kwana uku a cikinsu nan da rana ita wuce kenan sun wuce gaba ɗayansu sai kuma baɗi sai mai yawan rai mu yi ƙoƙarin ribatar wannan dama da Allah ta'ala ya bamu wajen yawaita ayyukan alkhairi kamar azimtar waɗansu daga cikinsu masu ƙoƙari ma suna azimtar kwana taran gaba ɗaya tun daga farkon watan har zuwa ranar arfa suna ƙoƙarin azumta su gaba ɗaya wa'ansu suna ware waɗansu kwanukan a ciki su azumce su to kada ka yadda a ci wannan gara ɓasa ba ka yi ciki mu yi ƙoƙarin azumtar ko 'yan kwanuka kaɗan ne in ma ba ka da damar azumtar gaba ɗayansu bayan nan mu yawaita da karanta alkur'ani mai girma wa'an suna katima ba ɗaya ba biyu ba a wannan kwanuka ka zauna a masallacin unguwarku ko masallacin gun aikinka ko gidanka ka sanya alkur'ani a gaba kana karantawa domin neman dacen Allah a waɗannan kwanuka masu albarka mu yawaita addu'o'i domin kwanuka ne na karɓar addu'a mu yawaita faɗawa Allah bukatunmu musamman musamman ainin arfa kar ka ɓoye wa Allah komai duk abin da yake da girma a gonka abin Allah bai sama a kalle shi ba duniyar da abin da ke cikinta duka ba ta kai fiffikin sauro a gun Allah ba ba wani abu da zai yi wa Allah wahala a wannan duniyar babu shi duk abin da ya dame ka a duniya da lahira ka yi ƙoƙarin faɗa wa Allah shi a wannan kwanuka musamman ainin arfa in ka yi dace da ijaba sai Allah ya karɓa maka mu yawaita addu'o'i ya ƴan uwa mu yawaita faɗin la ilaha illallah mu yawaita faɗin Allahu akbar Allahu akbar mu yawaita istighfari mu yawaita sadaka mu yawaita kyauta a waɗannan kwaruka masu albarka mu yawaita waɗannan ayyuka na alkhairi domin dace da alkhairinsu daga Allah subhanahu wataala mu yawaita musamman sadaka da kyauta da istighfari da karanta alqur'ani bayan Allah masu albarka daga cikin yinnai daga cikin yini mafi daraja a waɗannan yinnai guda goma to akwai yinin arfa ranar tara ga wata wanda ƙasar saudiya ta yi da kilarin cewa ranar alkamis za a tsaye da arfa yau saura kwana shida kenan to wannan rana rana ce ta musamman yini ne na musamman ana so ka ɗanyi ƙaramin itikafi ma a wannan yini in kana da iko ka ɓoye kanka a masallaci ko a gidanka in kana da hali ka samu damar kusanta ga Allah ka azumci wannan yinin azimtarsa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi azumin ranar arfa azumin ranar arfa kadai manzon Allah ce ina sa rai Allah zai kankare zunuban shekara biyu a kansa ita wannan shekara da muke karshen shekarar musulunci da kuma shekara mai zuwa ta wata mai kamawa sabo shekara Allah zai yafe ma duk zunuban da ke cikin su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kadai ya isa yasa kar kai sakaci da mu da iyalanmu duka mu azumci wannan ranar ranar alhamis mai zuwa in Allah ta'ala ya kai mu azumce ta mu yawaita addu'o'i a cikin ta idan kana da hali ista sadakoki ita kyauta ziyarci mara lafiya ikaza ikaza na alkhairi wannan yinin babu yi shi an ce babu yinin da shedan yake shiga uku ya dugun zuba kamar yinin alfa yanda yake ganin Allah iya gafartawa bayi wanda sun cancanci azaba sun cancanci wuta sai Allah ya ce waɗannan gaba ɗaya na gafarta musu to ka yi ƙoƙarin saka kanka a cikinsu wajen keɓe kanka da aikin alkhairi ko da baka je ka mai tsarki ba mu yi musharaka da su suna can suna tsayuwa arfa mu ko muna azumi ana suna labbaika allahumma labbaika muna karanta qur'ani ana muna istighfar mu yi musharaka da su wajen aikata alkhairi alkhairin ba su kai zai sama ba har duk musulmin da yake duniya alkhairi zai same shi mu yi kokarin azumtar wannan yini na arfa sannan da yawaita aikin alkhairi a cikinsa magana ta kusan ƙarshe abin da yake faruwa na ranar goma ga shi wannan wata wanda ake ibada ta lahiya ga wanda Allah bai kai shi aikin haji ba manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam a goma ga zulhijja ba abin da Allah ya fi kauna kuma a wannan goma ga shi kamar wanda Allah ya horewa ya yanka dabba fi sabilillah ya yanka dabba domin lahiya da zai dan Allah dan kuma cika umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan layya malamai suna cewa suna ce mu'akkada suna ce mai ƙarfi amma ga wanda ke da iko in kana da hali ba ka yi laye ba to kai abin tambaya ne a gaban Allah amma in ba ka da hali shari'a ba ta ɗora ma dole ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ba a ce ka ci bashi dan ka yi laye ba bashi da ba za ka iya biya ba ba a ce ka je ka dinga maula ba a ce ka je ka dinga zubda mutuncinka akan dole sai ka yi laye ba shari'a ba ta ɗora ma wannan ba in kana da hali da iko da sarari kai in baka da shi ka haƙura manzan Allah sallallahu alaihi hadisin Anas dan Malik ya ce wata shekara manzan Allah ya yanka raguna guda biyu ɗaya ragon manzan Allah ce Allah wannan na Muhammadu ne da iyalan gidansa Allah wannan ragon ɗaya kuma na al'umma ta ne wanda ba su da ikon yi daga yau har ranar alkiyama kaga idan baka da hali tuni manzan Allah ya riga ya maka karka dami kanka ingantaccen tarihi ya nuna cewa daga cikin kulafa a rashidin waɗannan kalifofi guda hudu abubakar usman aliyu da umar allah ƙara da da su an ce a cikinsu akwai wani wanda wata shekara bai samu ya yi ba kasan dai matsayi da girma bayan manzan allah baya su to an ce akwai shekara da ɗaya daga cikinsu bai samu dama ya rayu don babu bai da shi ban da magabata ga sunan bila adadi wanda sun biya musulunci gudunmawa da ba ta iyaka amma ba samu dama sun yi layya wata shekara ba karka ce ka saba bara ka yi bariya shekara biyar ba ka taɓa fashi ba bana duk yadda za ka yi karma-karma sai ka yi za ka jefa kanka a halaka ita layya abin nan suna ce mai ƙarfi amma ga mai iko an fahimci wannan da kyau ko karka je ka damu kanka da cin bashi da maula da kaskantar da kai duk dole sai ka kurɗa-kurɗa ka yi kuma ana yin ta don Allah duk wanda ya layya ba don Allah ba Allah baya so lan yanala Allah lu'umuha wala dima'uha Allah ba abin da ya dame shi da yawan naman da yawan jinin ba shi ya dame shi ba abin da Allah yake so takawa da kai layyar da shi abin da yake bukata ke karka yanka bijimi dan alfahari unguwa a ce baya kai karka yanka raguna a ce baya kai a unguwa ka yi wannan da wannan niyyar kana jin daɗi kana baza hannu to bakin ladan ka kenan baka da wani sakamakon gun Allah ko da dan rago ka samu kayanka dan ne kyakkyawan niyya sai ladan ka tafi mai shanu ɗari wanda bai da ikilasi ba yawan naman da yawan zub da jinin ba shi bane a gaban Allah takawa da tsoron Allah ana so ka sanya Allah a cikin ranka nama layi ana ci ana kyauta ana sadaka ana ci ana kyauta ana sadaka wanda ya ma aikin gyara naman ba a biyan salada da abin da aka yanka ba za ka jeje kada fatar a matsayin ladallin aikinka ba ba a sai da komai sannan kuma ba a biyan aikinta da komai nata sai dai ka ɗau kuɗi daga aljihun ka biya shi ladan aikinsa in kana da iko i mai sadaka da naman da ka yanka shi mai halatta ba a sai da komai ko ba a bikin layya na kai ma ka kai mun ba a yi yanzu makaranta aya wa atimul ba'is al faqir talakawa wanda suke cikin kunci wanda ba su da ikon yi to idan za ka yi sadaka zo za ka yi wa amma ba ni da ne ba ni za ka yi wa ba kai da kai ba kai zan kai wa ba wanda ya yi ai so ma ake biya wanda bai yi ba an fahimta amma kyauta wani ya kama ziyara babban mutum ne abokinka ne ka san yayi to ka dan dauko ko gasheshe ko soyayye ka bahi ya ci ba matsala bane wani shine kyautar sauke shi da ruwa da dan nama ya ci ko da yayi layyar wani ba matsala bane amma sadaka da niyyar sadaka to ana ba wanda bai layye bane ka bincika su waye ba su yi ba ko ga sanan ma ba sai an bincika ba din da kawai ga su ne ga sunan suna da yawa to sai ka dau wanda yake kusa da kai gaba shi wannan shine abin da musulunci ya ce saboda ka mu maida aikin mu na ibada kar mu maida shi al'ada mu dinga aikata hi bisa yanda sunna ta tsara shine samun lada shine samun dace Allah ya samu dace muna roƙon Allah ta'ala ya mana alkhairin samun dace da wannan kwanuka Allah ka ba mu ikon yin aikin da zamu samu kusanci da kai kuma Allah ka karba mana dukkan abin da zamu yi Allah Allah gafarta mana Allah ka mana afuwa Allah ka samu wa aljanna da mu da mahaifanmu da dukkan musulmai gaba daya yan uwanmu da suka samu damar tafiya aikin haji Allah ka ba su ikon yin aikin haji karbabbe ya Allah Allah kuma idan sun gama aikin sa Allah ka dada su gidajen su lafiya muna addu'a Allah duk wanda ba shi da hali Allah ka hore masa ya Allah duk wanda yake da kyakkyawan niyya Allah ka san niyyarsa rashin hali ne yasa ba zai layya ba ya Allah ka hore masa ya Allah Allah kai ne kake da iko akan komai a lokacin da ka so duk wanda yake da kyakkyawan niyya a cikin mu a yanzu nan ba shi da hali ya Allah muna roƙonka kafin rana ita yau Allah ka hore masa abin da zai yanka Allah ka hore dukkan musulmi abin da za su yanka Allah ka ji kanmu Allah ka mana gafara Allah ka samu dace da alkhairai Allah ka tsare mu daga fadawa cikin shari da abubuwan da za su Allah ka yi fishi da mu ya Allah ka tsare mu daga su ya Allah ka taimaki addininka da ma'abuta addininka ya Allah ka taimaki addininka da ma'abuta addininka ya Allah masu kama na zagon ƙasa ya Allah ka mana maganin su ya Allah ya Allah muna roƙonka ka daga musulunci da musulmai ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ƙara wa shugabannin mu tsoronka da tausayi ya Allah ya Allah ka cusa musu tsoronka da tausayin al'ummar ka ya Allah ya Allah ta'ala din mai niyya ta mugunta da takurawa bayinka ya Allah duk abin da yake da shi Allah ka kwace wannan abin ya Allah ya Allah ka mai da ikonka da damarka kan masu tausayin mu ya Allah ya Allah ka mana arzikin gama da rayuwa lafiya ya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira ibadallah inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma idhil islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر اخوان المسلمين في اي مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصرهم على اعدائهم اعداء الاسلام يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولاي انك انت الغفور الرحيم اللهم ربنا تقبل منا كل صالح اعمالنا يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا كل صالح اعمالنا يا رب العالمين اللهم ادخلنا الجنه ونعوذ بك من النار يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن